بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باين هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da biyar ko shida ga watan goma sha ɗaya wato watan zulkaida kenan ko a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas wanda ya dace da nawa uku ga watan bature wato watan uku kenan watan march a shekara ta 1998 don ci gaba da wannan karatu namu na littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama na Sheikh Nasiruddin Albani a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan a nan kanan mu ta dabo a wancan lokaci mun tsaya a ƙarshen inda muka yi magana akan niyya ko yau za mu tashi akan magana akan at-takbir to amma a wancan lokaci mun karanta matashiyar ma ya qata salata karkashin ta ma karanta hadisin da annabi ke yin bayani game da cewa ababai guda uku suna yanke sallar mutum idan a gabansa ba sutura waɗannan ababe guda uku su ne mai muka ce almar'atul ha'idu wal himaru wal kalbul aswad wannan hadisi karshe sai abu zarri ya ce ma balal aswad min al ahmur ne sai na karanta min al ahmur wannan kuskure ne daidai din shine min al ahmar an fahimta ko abinda na karanta makon da ya wuce min al ahmur na mayar da shi jam'i na himar kuskure ne daidai dinsa min al ahmar bi fathil mim sai ya zanto kenan wazanin af'al ne allazi mu'annasuhu fa'ala wanda yake dullu alal alwan ka abyad bayda aswad sauda yace ma balul aswadi min al ahmar menene hikimar da ke karkashin bambance jan kare da bakin kare me yasa aka faɗi baki yana warwarewa mutum sallah idan ya ketara shi amma ba a ambaci ja ba sai annabi ce al kalbul aswad shaytan kun fahimta ko wannan shine daidai dinsa falala wajen gano wannan yana koma zuwa ga wani dan uwa da ya bani wasiƙa a rubuce na so in zo da ita dai in karanta ta to amma kuma sai shedan ya mantar da ni ba cewa Allah ya mantar da ni ko wa ma an sanihi illa shaytanu an azkura sai dai kace shedan ya mantar da kai Allah baya mantar da kai Allah saka masa alkhairi mako mai zuwa na karanta wasiƙar sa dan ya ji cewa na karba in kuma karanta ansar da na bashi sannan in yana nan in bashi dan yanzu ba zan iya shaida shi ba da idan sa ya rubuto min wasiƙa da larabci mai kyau ni ma insha Allah na bashi amsa da larabci mai kyau yau za mu tashi akan at-takbiru ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم وقال له إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر wannan matashiyar magana tana magana akan kabbara kabbaran da ake nufi a nan kabbaran harama ta buɗe sallah yace sun makana sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kasance yastaftihu salata yakan buɗe sallah kowace irin dangin sallah ta farilla ko ta nafila bi qaulihi yakan buɗe ta da faɗarsa Allahu akbar an gane ko wannan hadisi imamu muslim da ibnu majah suka ruwaito shi a ƙasa malam yace wa fil hadisi إشارة إلى أنه لم يكن يستفتحها بنحو قولهم نويت أن أصلي wato kamar a wannan hadisi akwai ishara na cewa ashe annabi baya bude sallah da irin abin da wasu cikin mutane ke bude sallah da shi shine me nawaitu an usalli nayi niyyar sallah kaza irin masu furta niyya da baka annabi baya yin haka ilak yace bal haza min al bid'i ittifaqan mala yace wannan yana cikin bid'o'i a ittifaqin malamai wa inna makhtalafu fi annaha hasanatun aw sayyi'a duk malamai sun yi ittifaqi furta niyya da baka bid'a ne inda suka yi sabani shin bid'a ce kyakkyawa ko mummuna wadansu suka ce bid'a ce kyakkyawa wadansu suka ce bid'a ce mummuna mal albani ce wa nahnu naqulu inna kullu bid'atin fil ibadati dalala mu ko fatawar mu shine dukkan bid'a a cikin ibada bata ce li umumi qawlihi alaihi salatu wassalam saboda gamewar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nari an gane ko yace kowace bid'a bata ce kuma kowane bata yana cikin wuta wa tafsilu zalika la yattasi'u lahu al-maqam amma fayyace bayani filla filla a wannan mas'ala wannan wurin ba zai isa ba in ji malam albani sai dai ishara saboda fadin annabi kullu bid'atin lafazin kullu lafazi ne da ake amfani da shi don game hukunci an gane ko siga ce daga cikin siyagul umum siyaguhul kullu awul jami'u kazallatin lazi furu'u kazallatin lazil furu'u haka nan kuma da lazi da allati da allazi alfuru'u duk wannan ma sigogi ne na wato da suke nuna umumin hukunci da haka ba yanda za a yi ka kalato wata bid'a ka ce kyakkyawa sai in ka samu wani nassi wanda ya zama taksis na wannan am din in ko ba wannan nassin fal aslu fil ammi an yabqa ala umumihi hatta yarida ma yadullu ala taksisi ka'ida sananniya kenan wajen malamai dukkan umum zai ci gaba da wanzuwa a matsayin umum ɗinsa har sai ya samu wani nassin daban da zai masa da baibayi ya ce banda kaza banda kaza a takaice dai annabi na buɗe sallarsa da me Allahu akbar wa amara bi zalika al-musi'a salatihi haka ya umarci mutumin nan da ke muna na sallansa kama ta kaddama kamar yadda bayani ya gabata wa qala lahu yace da shi innahu la tatimmu salatu li ahadin minan nas yadda al'amari yake sallar wani mutum cikin mutane ba ta zama cikakka hatta ya tawadda har sai yayi alwala kafin yayi ta fa yada al-wudu'a mawadi'ahu alwalan nan ya sa ta inda ta dace kowace gaba wadda ake wankewa ya wanke wadda shafarta ake ya shafe ta summa ya kulu sannan idan ya zo shiga sallah sai ya ce Allahu akbar wato kenan na nuna kabbaran harama dole ne a cikin sallah ba yanda za a yi mutum yi sallah haka kawai sai karatun fatiha ba tare da ya kabbaran harama ba kamar yadda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake nunawa wannan hadisi kuwa imamu tabarani ya rawaito shi bi isnadin sahihi wa kana yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa miftahu miftahu salati tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim annabi ya kasance yana cewa miftahu salati tuhur mabudin sallah tsarki wa tahrimuha takbir abinda ke haramta dangin magana a cikin sallah shine kabbaran harama da zaran kai kabbaran harama to bai halatta baka yi magana kuma bai halatta baka ci bai halatta baka sha bai halatta baka yi zance wa tahliluha taslim abinda ke halatta a zo a ci gaba da magana ko sauran ayyukan da aka hana ka yin su cikin sallah abin da ke halatta maka wannan at-taslim shine yin sallama kun fahimta ko wannan hadisi Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Al-Hakim An-Naisaburi suka ruwaito shi kuma hadisi ne ingantacce to me yake nufi da wa tahrimuha shine malam ya sauka daga kasa yace wa tahrimu ma harrama Allah minha min al-af'ali abinda ake nufi da taharimuha shine haramta duk abinda Allah ya hana a yi cikinta wa kaza tahliluha haka da annabi yake cewa tahliluha halatti yana nufin tahlilu ma ahallallahu ma ahalla kharijaha min al-af'ali abinda wato halatta abinda Allah ya halatta a yi shi bayan a wajen sallah kenan wal muradu bit tahrimi wat tahlili abinda ake nufi da tahlilu da tahrimu anan gurin al muharram wal muhallal ko al muharrim wal muhallil wato sai zanto al-muharrim bi ma'ana allazi yuharrimu al-kalama wa baqiyat al-af'ali fi salati inma huwa takbir sai zanto al-muhallil bi ma'ana allazi yuhallilu al-kalama wa ghayruhu min al-umuri inma huwa taslim ma'ana dai da zaran ka ce Allahu akbar sauran ayyuka don an haramta maka su sai wanda suke sallah ko wanda za su taimaka wajen gyaran sallah ba yanda za a yi su zanto kuma halal sai an ce sai ka ce me assalamu alaikum sannan sai suka dawo suka zama halal kun gane da kyau wannan dai duk hujja ne bisa ga cewa kabbaran harama wajibi ne kenan malai ce wal hadisu kama ya dullu ala anna babu salati masdudun hadisi kamar yadda yake nuna cewa kofar shiga sallah a doda take laysa lil abdi fathu illa bi tahur bi tuhur bayan da za a yi bawa ya samu bude wannan kofar sai in yana da tsarki fa kazalika yadullu ala anna ad-dukhul fi hurmatiha la yakunu illa bitakbir haka wannan na nuna mana shiga cikin alfarman sallah wannan baya yiwa sai da sai da kabbara wal khuruj minha la yakunu illa bitaslim fita daga cikin sallah kuma baya kasancewa dole sai da sallama wa huwa mazhabul jumhur wannan shine mazhaban mafiya yawan malamai wato kamar yayi ishara ne ga yan hanafiya yana musu raddi su yan hanafiya suka ce idan kai sallah ka karasa kai komai kai tahiya abin da rige ka ce assalamu alaikum baka riga ka ce ba sai kai tusa suka ce to ka gama sallah wai wannan tusar ta wakilci sallah habba ta wakilci sallama kenan shi yasa za ku ji sun sayar rudanin suna bada fatawa da wannan to wannan tsabagen saba annabi ne imamul bukhari yayi babuka cikin littafinsa dan raddi kan irin waɗannan musamman a cikin kitabul hiyal masu yin dabaru a babin zakka ko dabara a babin ibada kai kin abin da shari'a ta ce sai kai wata dabara yo me a maimakon kai sallama sai mutum ya tusa wai kuma ya fita daga sallah ai ya zama rigima kenan wannan to kaga wannan hadisin sai zama raddi akan su shine dalilin da zaka ji waɗansu suna baka irin wato alghas din nan abin da ake nufi da alghas kamar abin nan wato a baka wata mas'ala a baka ita a dabaibaye sai a ce mutum ne yana limancin mutane ya zo ya kammala karatun ya kafin ya sallama wai sai tusa alwala ta wuri wai ya zai zai jawo wani ya cika ya musu sallama ko zai sallama a haka ko sallah ta yi ko me bai ba duk wannan rudanin daga can ake zuwa a ɗauko su in ka bi sunnar annabi ka huta miftahu salati tuhur وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم wannan bayani ne filla filla daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam kar ku karanta at-tahur da at-tahur idan ka ce at-tahur ma'ana sai ta lalace at-tahur sai zanto abin yin tsarki din amma at-tahur shine tsarkin kansa an gane ko kamar yadda idan ka ce al-wudu'u alwala kanta al-wudu'u abin yin alwala kaga da Allah ce anzalna minas samai sai ce ma'an tahura abin wanda yake yin tsarki shi ruwan kenan wanda ake tsarki da shi wanda da shi ne abin yin tsarkin amma shi karan kansa tsarki at-tuhur haza ala wazn fa'ul wa zaka ala wazn fu'ul wa kana yarfa'u sautahu bit takbiri sunnar annabi koda yana mutane limanci ko yana sallah shi kadai yarfa'u sautahu bit takbir yana ɗaukaka sautin sa da yin kabbara hatta yusmi man khalfahu har ya je da wanda ke bayansa wato in yana sallah da jam'i kenan yana ɗaukaka sautin sa da kabbara har ya ji yadda waɗanda ke bayansa baya bukatan wani ladani kuma ya zo ya ce ayi kun fahimta ko wannan hadisin imam muslim da imam nasa'i kenan wa kana idza marida annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi rashin lafiya rafa'a abubakrin sautahu sai abubakar ya rinka daga sautin sa bayan na annabi yuballighu an-nasa takbirahu sallallahu alaihi wasallam dan ya jiyar da mutane cewa annabi yayi kabara a yaushe idza marida idan annabi ya rashin lafiya kenan idan bai rashin lafiya ba fa shi yake jiyar da mamu da kansa yace Allahu akbar da sauti mai girma mamu su ji amma da ya kamu da rashin lafiya akwai larura na rashin ba zai iya daga sautinsa ba tunda ba zai iya daga sautinsa ba a irin wannan hali sai wani ya isar bayan liman an gane ku to wannan shine sunna in sautin liman baya kaiwa mamu gaba daya imma saboda halittarsa dama shi baya da babban sauti ko saboda rashin lafiya ta bujiro masa to sai wani ya isar a bayan liman dan mamu su ji in wannan wanda ya isar din na cikin masallaci kawai jiyar sahu ya yi yawa har waje a waje kuma sai a samu wani ya ƙara jiyarwa ko mutum goma ko talatin aka samu a lokacin ya halatta larura ta sa a same su amma idan akwai wato speakers akwai amplifier akwai menene akwai abun daga sauti ta yadda liman idan yayi kowa na ji har waɗanda suke gidajen su ma suna ji to wani ya daga sauti bayan liman kuma bid'a ne daga cikin malaman malikiya ko wanda suka ce idan kai haka ma sallar ka ta rushe baka da sallah duk wanda ya daga sautin sa bayan liman alhalin sautin liman na jirwa baya da sallah shi kadai dama ya zai bata mutane sallah ina dalili an taba yin haka kura da shan duka kuma gardi da dore kudi aljihunsa ai ba shi kadai sallar sa bace ba wai sallar sauran jama'a ba jama'a ba ruwan su da shi shi shi dai kan da ya daga wasa ke daga ba ya da sallah ma karanto muku nasoshin insha Allahu a darasi mai zuwa ku ji daga bakin malaman mazhabar malikiya da kansu amma saboda mutane ba sa bincike da an faɗo wannan sai ya zama rigima wai idan ka bude masallaci ba a ladanci sai kowa rinka damuwa wai me yasa ba a ladanci a masallacin sai ka ce wani sabon abu saboda su mutanen nan kasar yadda aka saba abin da ke littafi daban abin da ko mutane ke yi a cikin gari daban abin da ke littafi daban abin da ake cikin gari daban yanzu zaka ga cewa tun kana daga cikin kawaidi idan kana karanta salloli na sunna sai a ce babi ko fasali da yake magana akan as-salatul masnunat salloli na sunna sai a kawo cikin sallar sunna akwai sallar shayar da fari akwai sallar kusufil kamari akwai sallar kusufi shamsi akwai sallar mene sallar shayar da fari annabi yayi ta sunnar ta a fita bayan gari a musalla a tafi a ƙasa liman ya hudu ba ya yi sallah ya wayo ya hudu ba ya wa'azanci mutane ya juya rigarsa ta koma bai bai ya wa'azanci mutane shine sunnar da aka sani kuma za a fara koyar da kai tun daga kawaidi amma a yau idan aka yi fari wai kuma shikenan sai waɗansu su fito suna yawo cikin gari suna zikiri ko a ce a tare a kofar gidan sarki a karanta a shafa ta kali ta alkali iyalu a karanta a shafa saboda an yi fari in ya yi kusurfi shamsu ma a karanta a shafa a yi zikiri a yi hailala a yi kiɗa da bandiri yanzu ka wannan abinda mutane ke yi da abinda suke karanta mutane a littafin ma ba ta iya yi ballantana wanda ba su karanto shi ba su ne hadisan annabi din shi fikihun kansa da suka karanta mutane da suke karantarwa a zaure safa da yamma ba sa iya aikin da shi Allah ya tsare mu wa kana yaqulu idza qala al-imamu Allahu akbar faqulu Allahu akbar annabi ya kasance yana cewa idan liman yace Allahu akbar kuma mu kuma ku ce Allahu akbar wannan ya nuna faɗin liman baya ɗauke maka ba wai sulu zaka yi kawai ka tafi kai ma haka ba duk inda liman yace Allahu akbar kai ma zaka faɗi Allahu akbar amma ba maganan kai sai ka daga sautin ka dan kai baka bukatar ka jiyar da wani amma liman na bukatan ya daga sautin sa zai je da wani amma kai za ka yi gurgurdan yadda za ka farta Allahu akbar ba wai sai ka da babban sauti ka abin nan izza'ajin mutane ba raf'ul yadaini matashiyar magana ta gaba raf'ul yadaini daga hannu yayin kabbaran harama wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a at-takbir wa taratan ba'da at-takbir wa taratan qablahu a yanayi uku annabi ke ɗaga hannunsa alaƙar ɗaga hannu da kabbara alaƙa ce kala ɗaya ɗaya har guda uku wa kana yarfa yadayhi taratan ma'a takbir wani lokacin zai ɗaga hannu tare da kabbara yana faɗan Allahu akbar kuma yana ɗaga hannu tare da juna Allahu akbar ya sauke an gane ko wa taratan ba'da takbir wani lokacin sai ya ce Allahu akbar sannan sai ɗaga hannun daga baya wa taratan qablahu wani lokacin sai ya fara daga hannu ya sauke sannan yace Allahu akbar duk wanda kai yayi na farko cewa yana ɗaukaka hannu tare da kabbara wannan hadisin bukhari da nasa'i ne na biyu cewa yana yin kabbara yana daga hannu bayan yayi kabbara wannan hadisin bukhari da abu dawud na uku wanda yake nuna sai ya daga hannu ya sauke sannan yayi kabbara an gane ko qablahu qabla takbir kenan ko wannan wato hadisin Abu Dawud da Ibn Kuzaima kenan dukkan su hadisai ne ingantattu ba wata magana akai wannan alakar kabbara kenan daga hannu alaka kala guda uku duk wanda kai kuma ta yi wa kana yarfa'uhuma mamdudat al-asabi'i la yufarriju bainaha wa la yadummuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yarfa'uhuma yana daga hannayensa guda biyu mamdudatal asabi'i an yatsunsa a miƙe tif la yufarriju bainaha baya ware su ka ware an yatsun haka an gane ko wala yadhummuhuma baya dunkule su kuma haka a'a yakan miƙe an yatsun wato sallallahu alaihi wasallam wannan shine hadisin kai Abu Dawud da Ibn Khuzaima wa kana yaj'aluha ma hazwa mankibaihi hannayen nan guda biyu yana sa su hazwa mankibaihi har su doranci kafadunsa wato hannun dama har sai ya daidai da kafadar dama hannun hagu ya daidai da kafadar hagu Allahu akbar haka kenan ba sai ya daga sama ba haka da yawa haka kenan wani lokacin wa rubbama kana yarfa'uhuma wani lokacin kuma sai dan daga su sama hatta yuhazi bihima furu'a udhunai har sai ya doranci wato fatun kunnuwansa guda biyu hannun dama kusa da kunnen dama hannun hagu kusa da kunnen hagu ko daidai da kafada ko daidai da na kunne furu'a udhunai kenan fatar da ke kasa da kunne kenan wato duk wanda kai cikin wannan kai abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cikin sallah an gane ko to kun ga dai hadisai duk yadda suke ga sunan gurin abu na gaba wad'ul yumna ala al-yusra wal amru bihi wad'ul yumna ala al-yusra dora hannun dama akan na hagu wal amru bihi da kuma umarni da annabin ya cewa ayi sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallama yada'u yadahu al-yumna ala al-yusra a aikata kenan sunna fi'liya kenan annabi ya kasance ya za'u yadahu al-yumna ala al-yusra yana dora hannun dama akan na hagu wannan hadisin imamu muslim kenan da abu dawud wa kana yaqulu kuma annabi ya kasance yana cewa inna ma'ashar al-anbiya'i mu taron annabawa umirna bi ta'jil bi ta'jil fitrina wa ta'khir sahurina wa an nada'a aymanana ala shama'ilina fi salah ya kasance na cewa mutanen annabawa umirna bi ta'jili fitrina an umarce mu da gaggauta shan ruwa lokacin azumi azumin farilla ko na lafiya da rana ta faɗi ka sha ruwa tun kafin kai sallar magariba wannan shine dacewa da sunna wa ta'khiri sahurina ko mu jinkirta sahur dinmu ko ka ce sahur ya zama shi kansa abincin da ake sahur din shi ko suhur ya zanto shi kansa yin sahur din kamar yadda muka gabatar can baya sahur suhur wa annaba aymanana ala shama'ilina fi sala ko mu dora dama akan hagu cikin sallah yace mu taron annabawa an umarce mu da yin haka wa ya umarce su ubangiji subhanahu wa ta'ala tuna Allah ya umarci annabawa da yin wannan to wannan umarnin su kaɗai ya shafa ko hadda mu hadda mu hadda mu a ciki ba kususiya bane ba ya shafi duk mabiyansu da Allah ya umarci annabi ce kai kaza ya shafi kowa sai abinda dalili ya ce banda wannan kai kadai idan an samu dalili da yake da yake nune bisa ga khususiyya sai a ɗauke shi a bisa ga khususiyya amma in ba haka ba duk abin da Allah ya umarci annabi da shi duk ɗaiɗaikun al'umma sun shiga ciki da an ce laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana abinda Abdullah dan Abu zai kafa hujja da shi kenan da yazo cikin suratu sa'ad wajen abin nan wazanna daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab sai faɗi sujada Abdullahi da Abbas kenan ta ka ce me yasa kai sujada yace annabi Dawud yayi kuma ko tantama babu annabi Muhammad yayi duk da ban gani ba aka ce saboda me yace Allah ya jero annabawan gaba ɗaya hadda annabi Dawud goma sha takwas a jere hadda annabi Dawud sai kuma yace ulaika allazina hada Allah fa bi hudahu muqtadi waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar kai riko da shiryar su yace ko ban gani ba annabi yayi da haka ni ma nayi ba yanda za Allah cewa annabi yi kaza kuma yaki tunda annabi Dawud ya yi sujada anan ko shakka babu annabi Muhammad ya yi hadisin yana cikin Bukhari saboda haka ga ma umarce mu kenan madaura hannun dama akan da hagu wa marra bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wuce ya samu wani mutum yana sallah ya ɗora hannun hagu a kan na dama a yamakon dama a kan hagu fanta za'aha sai annabi cire hannun na hagu ɗin daga dama wa wada al-yumna ala yusra sai ya mayar da dama akan hagu sallallahu alaihi wasallam wato kenan idan kaga mutum yana wada'u bai iya ba ko bai san hukuncin ba ya ɗora hagu akan dama sai ka cire sai ka mayar da dama akan ina akan hagu in ba za ku yi rigima ba in kuma za ku yi rigima sai ka bari sai ya kare sai sai ka masa bayani yadda al'amari yake ana sa dama ne akan hagu dan yanzu wani yana sallah kaje ka takumi shi kai masa haka kaga ba zai yadda ba sosai sai dai kawai in ya ga cewa a wani babban malami ne an san shi ya shahara ana girmama shi ya zo masa wannan gyaran zai iya karba malamai da za su iya wannan a karba a wuraren da aka san su cikin jama'ar su cikin almajiran su cikin al'ummar su amma idan wani ɗaiɗaikun mutane ba zai gane ka ba bai san ka ba bai san nasiha kake masa ba kila ba zai fahimce ka da wuri ba an gane ku wannan hadisi Ahmad da Abu Dawud suka roto bi sanadin sahihin wato wannan na nuna a ɗora hannun dama akan na hagu wannan shine sunna sannan kuma wada'uhuma ala sadari su biyun gaba ɗaya a ɗora su kan kirji kenan ba karkashin cibiya ba akan kirji ba karkashin cibiya ba wa kana yada'u al-yumna ala zahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'idi wa amara bi dhalika ashaba wa kana ahyanan yaqbidu bil-yumna ala al-yusra وكان يضعهما على الصدر وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى النبي na ɗora dama akan bayan tatinsa na hagu warrusghi da wuyan hannu shine arrusghi shine kuma alku'u da muke ta alku'u aini kenan alku'u kenan wasa'idi wato zira'i kenan shine sa'id wato kenan annabi na ɗora tafin dama a bayan tafin hagu da wuyan hannu da wani sashi na zira'i kenan wato tafinka na dama sai ka ɗora shi a daidai yadda zai shafi wani ɓangare na tafinka na hagu da wuyan hannu da kuma zira'i wato kenan kamar haka an fara ko idan ka sa tafin dama ka ɗora shi faɗinsa ya fara daga gindin yatsunka na hagu to shine zai bayar da damar in ka mike tafin sai ya rufe wuyan hannu har ya ce kan zira'i sai ka dora kan kirji wannan shine alwada'u akan kirji wannan hadisi kuma Abu Dawud da Imam Nasa'i da Ibn Khuzaimah suka rawaito da Ibn Hibban wa amara bi zalika ashabahu kuma annabi ya umarci sahabbansa kaga shi ubangiji ya umarci shi kuma ya umarci sahabbansa kuma da kansa cewa ya umarci sahabbansa imamu malik ya rawaito hadisin haka imamu bukhari haka abu awana wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna ala al yusra wani lokacin kuma annabi na dankar wuyan hannun hagu da hannunsa na dama hannun dama sai ka danki wuyan hannun hagu da shi wato ka rike shi haka an gane ko yayi lamba daga ƙasa ko lamba ta uku wannan hadisi imam an-nasa'i da daru qutni suka rawaito sai ma da ce wa fi hadal hadisi dalilun ala anna min sunnati al wannan hadisi na nuna mana ashe qablu ma sunna ne kamar yadda wada'u ma yake sunna kuma wa fil hadith al awwali al wada'u hadisin farko na nuna wada'u kuma shi ma sunna ne fa kullun sunna ko wannan su dai sunna ne wa amma al jam'u bayna al wada'i wal qabdi alladhi istahtanahu ba'd al mutaakhirin min al hanafiyya fa bid'ah amma kokarin hada qabdu da wada'u lokaci guda kamar yadda waɗansu daga cikin malaman hanafiya suka yi a ƙarshen zamani malai ce wannan bid'a ne ko dai kai waza'u yadda muka bayyana shi da farko ko kai qabdu wanda muka bayyana shi daga ƙarshe an gane ko to su yan hanafiya sai suka ce wai ka iya hada biyun lokaci guda shine sai kai yaya sai suka ce wai wai wayan hannunka wai sai hannunka na dama sai ka danki wayan hannun hagu babban dan yatsanka ka haɗa shi da dan autan dan yatsanka yatsun guda uku waɗannan da manuniya da ta tsakiya da mai bi mata sai ka mike su akan haka wai kai wada'u da kabaru lokaci guda annan ga wahala ga kakale kuma ga ba lada malik ce fa bid'atun wa suratuhu kama zakaru surar yadda abin yake game da suka bayyana an yada'a yaminahu ala yasarihi akhidhar rusghaha bi khinsarihi wa ibhamihi al khinsar karshen dan yatsun nan kenan wa ibhamihi babban wannan kenan wa basata al-asabi as-salasa sai kuma ya shimfida yan yatsun guda uku akan abin nan akan abin nan wato zira'in sakin kama fi hashiyati bin abidina al-dur fala taghtar bi qawli bi qawli ba'd al-mutaakhirin bihi malaka karka damu da fadin wadansu daga cikin malaman karshen zamani da suka kawo wannan bid'a ne kawai wa kana yanha 'anil ikhtisari mala yace annabi sallallahu alaihi ya kasance yana yin hani dangane da al-ikhtisar fi salati a cikin sallah gashi nan zai fassara shi daga ƙasa ko lamba ta biyar huwa an yada yadahu ala khasiratihi shine mutum ya tsora hannunsa a kugunsa kama fassarahu ba'dur ruwat kamar da waɗansu daga cikin sashin malamai suka fassara kila da an samu masu yin wannan kenan amma yanzu ayi sallah ya ya dora abin akan kugunsa ya kame haka ai zai kila da yanzu ba mutane ba sa wannan amma da kila an yi kenan wa huwa salbu alladhi kana yanha anhu shine abin da ake kira as-salb wanda annabi ya kasance yana yin hani ga barin yin sa tun da can asali ina jin a lamba ta hudu mun bar wani sashin wani abu ko hadisi da ya kawo ya zahu ma ala sadri kenan wannan hadisi imamu abu dawud da ibnu kuzaima suka rawaito shi wa ahmad wa abu shaykh fi tarihi isfahan wa hassana ahadu a ahada asanidihi tirmidhi imamu tirmidhi ya inganta wani sashi ko ya ce wani sashi na sanadin hadisin wato sahihi ne wa hasan ne wa ma'anahu fil muwatta ma'anar hadisin ya zo cikin muwatta wal bukhari fi sahihi inda ta'ammul wa qad fassaltu al qawl fi dhikri hadha al hadith fi ahkam al janaiz wannan hadisi malin ya magana filla filla na abin da dinsa a cikin littafin ahkam al janaiz sai ce tambihun wad'uhuma ala sadri huwa alladhi sabata fi sunnah dora waɗannan hannun dama kan na hagu a kan kirji wannan shine abin da ya tabbata a sunna an gane ko wa khilafuhu duk abin da yake sabanin wannan imma da'ifun aw la asla lahu ko dai zanto hadisin da'ifi ne kamar hadisin da yace ana dora karkashin cibiya wannan da'ifi ne aw la asla lahu ko zanto ba da asali kwata kwata wa qad amila bi hadhihi sunna al imam ishaq ibn rahuya daga cikin manyan malaman da suka yi aiki da wannan sunna akwai imam ishaq ibn rahuya fa qala al mirwazi fil masail su malaman hadisi suna ce masa ishaq ibn rahuya malaman fiqh kuma suna ce masa ishaq ibn rahawaihi amma dai ibn rahuya shine daidai fa qala al mirwazi fil masail imam al mirwazi ya faɗa cikin al masail yace kana ishaq yutiru bina ishaq ya kasance yana yi mana wutiri wa yarfa'u yadayhi fil qanut fil qunut kuma yana daga hannunsa sama idan ya zo karatun alqanut wa yaqnutu qabla ruku'i kuma yana yin alqanut ne kafin ya ruku'i wa yadau yadayhi ala sadayhi aw tahta sadayaini kuma idan ya zo yin sallah din yana daura hannayensa guda biyu amma daidai kan nonansa ko ƙasa da nonansa kan kirji din da yake nan ala kulli halin dai kan kirji ne ومثله قول القاضي إياد المالكي kamar kwatankwacin wannan ne kuma maganar qadi iyad al-maliki fi mustahabbatus salati inda ya magana game da mustahabbatus salat min kitabihi daga cikin littafin sa al-ilam sai ce me wa wada'ul yumna ala zahir al-yusra inda an-nahari yace a dora hannun dama akan nahagu inda an-nahari bisa ga kirji ko da yake an-nahar galibi yakan zo a nan gurin daidai inda ake yanka dabba to amma sukan sawa kirji suna an-nahar shi ma to kaga ma har ma malikiya din kenan haka da su wa qaribun minhu ma rawa abdullahi ibn ahmad fi masailihi kusa da wannan magana abinda abdullahi dan gidan imam ahmad bin hanbal ya ruwaito a cikin masail dinsa kala yace ra'aitu abi idza salla na ga babana idan zai yi sallah wada'a yadayhi ihdahuma ala al-ukhra fawqa surrati wato yana dora hannayensa daya akan daya fawqa surrati sama da cibiya ba kasan cibiya ba kaga duk yana kawo mana malaman sunna da suka yi aiki da wannan hadisi kenan na wada ulyumna alal yusra ba wai sun kare ba ya kawo waɗanda suke kila ba ba shahararru bane sosai ko da ke Imam Ahmad dai shahararre ne ba lafiya ka duba littafin Irwaul Ghalil karkashin hadisi na 353 kaga karin bayani kenan wa alaikum assalam aha a za ka ɗora na kan kirji ka ɗora na haka ba wai a haka ba ya za ka kai haka kenan a a hawa aha ban gane ba eh eh yadda ya sauƙaƙa fattakullaha mastata'tum idan ka samu sarari kai yadda yadda ya sauƙaƙa a halin da ka samu kanka mutumin da yake sallah shi kadai ya sha banda wanda yake cikin sahu sahun da ya cika ya haɗe ya sha banda wanda bai cika ya haɗe ba gurgurda yadda ka samu kanka irin wannan baka bayyana mutum wata sura ita kadai ka ce dole haka za ka yi shi yasa duk umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum mastata'tum kalmar mastata'tum din nan kaga ita ce za ta fayyace maka kwatantawa za ka yi kana sa ran haka annabi ba ba ba wai ɗari bisa ɗari za ka ce lalle tabbas haka yayi umarni ka kwatanta umarnin amma ni kai da mu da su ba wanda zai iya rantsuwa ya ce lalle yadda na yi din nan daidai fadin daidai yadda kaza daidai kaza haka ne annabi tibqal asli zai iya yiwa amma mun san dai mun ansa me umarni wannan ko shi ake so fattaqullaha mastata'tum ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum an-nazaru ila mawdu'is sujudi bayan kai kabbara ka ɗora hannun dama akan na hagu to kuma idan ka ina zai kalla yayin da zaka yi sallah an nazaru ila mawdu'is sududi kallo ana so ya zama kallonka zaka zura ido ne inda zaka ɗora goshi kai sujira wal khushu'u kuma ka samu khushu'i a cikin wannan tsayuwar taka shine natsuwa wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza salla fa'a fa'a ra'asahu idan yayi nufin yin sallah yayi kabbara ya shiga sallah fa afa rasahu yana dan sadda kansa wa rama bi basarihi nahwal ardi idanunsa kuma sai ya rinka kallon kasa wannan hadisi imam al-baihaqi da hakim tusurruwaito shi wal hadith al-awwal shahidun min hadisi ashar min hadis min ne bukhari bai kare ba walamma dakhala al-ka'bata yayin da annabi ya shiga cikin ka'aba yace ma khallafa basarahu mawdi'a sujudihi ganinsa bai ɗauke shi daga inda zai ɗora goshinsa ba dan da ya shiga cikin ka'aba ya yi sallar nafila to wannan sallar da ya yi suka ce ganinsa bai kautar da shi daga inda yake ɗora goshinsa ba hatta kharaja minha har zuwa lokacin da ya fita sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi daga farkon zuwa inda muka tsaya imamul bayhaqi da hakim suka rubuto suka rawaito shi hakim ya inganta shi albani ce huwa kama qala wal hadith al awwal min hadisi ashrata min ashabihi sallallahu alaihi wasallam رواه ابن وللحديث الاول شاهد من حديث عشرة من اصحابه في صلى الله عليه وسلم رواه ابن عساكر وانظر الارواء تنبيه فذكروا مالتي في هذين الحديثين a cikin waɗannan hadisai guda biyu na farko da yake nuna idan annabi ya sallah yana sadda kansa ƙasa dan ya rinka kallon ƙasa na biyu da yake nuna bai ɗauke idansa ba daga inda zai sujada waɗannan hadisai guda biyu a cikinsu akwai nuni bisa ga cewa annas sunnata an yarmiya bi basarihi ila mawdu'i sujudihi min al-ardi sunna a cikin sallah yayin da kake tsaye idan ka rinka kallon inda zaka dora goshinka fa ma yaf'aluhu ba'dul musallin abinda wani sashi na masu sallah suke aikatawa min taghmizil aynani fi salah na rinsa idanu cikin sallah fa huwa tawarru'un bari yace wannan wani wara'u ne mara asali wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wadan sai su rinsa idan su a cikin sallah sai ba haka aka ce kai ba ka buɗe ka amma ka rinka kallon inda zaka dora gocinka tawarru ai daga alwara'u ne gudun duniya wai yana nuna kamar shi mai tawazu ne ko mai kaskantar da kai babu shi asali babu shi cewa ka rinsa ido babu shi a cikin sallah to kaji wani malami ce kirista ne suke a coci shi yasa malam da karshe cewa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam to amma akwai waɗansu daga cikin sashi na malaman malikiya ko in ce mafiya yawan su suka ce za ka zura idan ka ne kawai ga gabas im gabas kawai za ka me wajen ko suka ce Allah ya ce wa min haisu kharajta fa walli wajhaka shatr al masjid al haram aka ce ai ta aka kallaci ka'aba in kana ganin ta in baka kallanta ka kallaci inda take su ma dai wannan duk ya saba ma yadda hadisi yake yadda hadisi yace ka kalle na yawwa inda za ka ɗora goshinka wannan shine dace da sunna shine hadisi ya tabbata kai wa qala sallallahu alaihi wa sallam la yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yushghilu al musalli annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai dace ba a cikin daki a samu wani abin da zai shagaltar da mai sallah wannan hadisi riwayan Abu Dawud da Ahmad kenan abin da zai shagaltar da mai sallah kuwa musamman hotuna waɗanda suke manya-manya in ma na mutum da matarsa in ma na ya'yansa in ma na kawaye in ma na menene da dama dai ajiye su su haramun ne ajiye su haramun ne kata inda haramcin zai fi girma ga wanda suka giggirke su a ɗaki kenan kuma ko a falon zama bai dace ba a cikin ɗaki a samu wani abin da zai shigaltar da mai sallah banda hoto ko labule fai kawa da yawa gara ka yi shi samfuri ɗaya da ka yi shi mai wani fulawoyi wanda zai ɗauki abin nan ko labule fai kawa da yawa shi ma bai kamata ba zai shigaltar da kai cikin sallah za ku ga hadisan da suke nuna haka ko a nan ko a wurin su da tafan wata rana wannan hadisi da ke cewa bai dace ba a samu wani abin da zai shigaltar da mai sallah abu dawud da ahmad suka rawaito shi wa kana yanha an rafa'il basari ila sama'i annabi ya kasance yana hana mutum daga ganinsa zuwa sama lokacin da yake cikin sallah imam al-bukhari da abu da suka rawaito wa yu'akkidu fi nahyi yana karfafawa wajen hani din hatta kala har yace la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji'u ilaihim yace lalle mutanen da suke daga idan su zuwa sama a cikin sallah su daina ko kuma ganin su ba zai sace komo musu ba kaga wato razani kenan annabi ke yi kamar akwai wani wa'idi da annabi ke yi cewa mutane su daina haka ko kuma a hana su gani ganin su ba zai koma musu ba wa fi riwaya a wata riwaya ta aula tukhfafanna absaruhum ko a dauke ganin idan su su daina ko a dauke ganin idan su wannan hadisin bukhari da muslim kenan suka rawaito shi wa fi hadisin akhar fa idza sallaytum fala taltafitu fa inna allaha yansibu wajhahu liwajhi abdi liwajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit وقال أيضا عن التلفت اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه a wani hadisin daban annabi ce fa za sallaitum fala taltafitu idan kun yi sallah kada ku yi waiwaye abinda ake kira da al-iltifat a larabce shine ganinka ka juyar da shi zuwa ga damanka ko da hagu ɗinka ba wai sai ka juya da dukkan jikinka ba an gane ko iltifat in ka kalli damanka iltifat ne in ka kalli hagun ɗinka iltifat ne to ballantana kuma ka juya baya ai min babu aula dan kada ku ɗauka waiwaye yana nufin wai sai ka juyo baya ka kalli can baya ba haka yake nufi ba a larabci al-iltifat annabi ce fala taltafitu ku daina kallon dama ko hagu ku daina kallon sama ku daina kallon gaba ku kalli inda za ku ɗora goshin ku fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi abdi ubangiji ta'ala yana sanya fuskarsa ga fuskar bawan sa fi salatihi yayin da bawa ke cikin sallah malam yaltafit maskar bawan nan bai kalli wani waje ba da ya kalli wani waje kuma sai Allah ya kauda ya kyale cikin wa qala aidan an talaffuti haka manzon Allah ya faɗa wannan hadisi da muka karanto yanzu Imam al-Bukhari a Imam at-Tirmidhi da Hakim suka rawaito shi wa qala aidan an at-talaffut haka annabi ya faɗa dangane da abin da ake kira at-talaffut wato waiwaye din yace ikhtilasun yakhtalisuhu shaytanu min salati al-abd wata waftati da shaytan ke wafta daga cikin wato shaytan ya go wani abu cikin sallar ka sakamakon yin wannan waiwaye din an gane ko ikhtilasun yaktalisuhu shaytanu min salatil abdi wani abu ne shaydan ke wawala cikin sallar ka gurgudan abin da ya dauke maka hankali gurgudan yadda ya rage ma falalan da ya kamata ka samu a cikin wannan sallah gurgudan yadda ka mayar da hankali gurgudan yadda kuma zaka ka samu karin falala cikin sallan ka kenan wannan hadisi Imam al-Bukhari da Abu Dawud suka ruwaito shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam a hadisi na gaba annabi sallallahu alaihi ya ce la yazalu Allah muqbilan ala al-abdi fi salatihi Allah ba zai gushe ba yana mai fuskantar bawa cikin sallarsa ma lam yaltafit matukar bawa din bai kawar da kai ba fa iza sarafa wajahu idan bawa ya kautar da fuskarsa daga inda annabi ya ce ya sa fuskar tasa din in sarafa anhu sai Allah ya kautar da tasa sai Allah ya kautar da fuskarsa gabarin bawa to wannan hadisi yana cikin hadisin da ke nuna sifatin Allah ta'ala siffofin Allah dukkan siffofin Allah ma'aunin su ɗaya ne ma'aunin su ɗaya ne za ka ɗora su a kan sikelin laisa ka mislihi shay yanzu idan na ce ina fuskantar ka fuskata tana fuskantar taka lalle ne so ina gabanka gani ga ka to amma a irin wannan tsarin ne Allah ke fuskantar bawa a'a dan saboda fuskantar Allah ga bawa ta sha bamban da fuskantar bawa zuwa ga bawa ɗan uwansa fuskantar bawa zuwa ga bawa dan uwansa wannan amalul makhluqin aiki ne na ababen halitta amma fuskantar Allah zuwa ga bawa wannan amalul khaliq aiki ne na mahalicci shine Allah Allah ko baya shi ne da halittunsa cikin kowane irin abu dole ne daina fuskanta amma a wani yanayi a wani tsari shi ya baiwa kansa sani laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir amma mu zo mu yi kakale mu ce ai abin da muke nufi yana fuskantar sa da rahama to wannan tawili ne ko bai halatta kai wannan tawilin ba me yasa kai wannan tawilin kai baka yi tawili ba har sai da ka kamanta Allah laifi biyu kai duk mai tawili laifi biyu yake yi farko a zuciyanka ya ɗarsu cewa da aka ce Allah ba zai gushe ba yana mai fuskantar bawa sai zuciyarka ta baka cewa fuskantar da Allah kewa bawa ita ce fuskantar da bawa kewa bawa sai kuma da kai tunanin haka a zuci sai kaga wannan bai dace ga Allah ba to kuma sai kai kokarin ture shi wajen ture shi sai ka ba lafazin wata sabuwar ma'ana wadda ba ita yake dauka ba laifi nawa kai wannan tunanin naka shi ya kamata ka yi isti'aza yayin da kace la yazalu Allahu muqbilan alal abdi fi salatihi Allah ba zai bushe ba yana mai fuskantar bawa cikin sallarsa kada ma zuciyarka ta tsarsa maka cewa irin fuskantar da zai da kewa amru ko wadda Khalid kewa Ibrahim irin ta ce Allah kewa bawansa a'a dan Allah laisa ka mislihi shay wata irin fuskanta ce baka san ta ba baka san irin ta ba baka taba ganin ta ba ba a ce sai ka gano ta ba sai dai kai imani da ita duk da baka san ta ba ghaibiyat wannan shine abin da ake kira al-ghaibiyat ubangiji ta'ala ghaib ne min haistewa baka iya ganin sa sai dai kai imani da shi amma ka zo kai tawili to wannan sai ka fada cikin ranin halaka kenan dan mai tawili abu guda biyu yake da'awa farko kamanta Allah da wani kokarin kuma na biyu kuma kokarin kawo sabuwar ma'ana ga nasi nasi yace la yazalu Allahu muqbilan alal abdi sai ka ce muqbilan alaihi ai bi rahmatihi ai bi thawabihi ai bi ajrihi yanzu annabi gwaranci yake nan har sai da kazo kai gwari gwari muka gane kai sai da kazo kai billa billa aksahul arabi duk wani balaraban duniya annabi ya fi shi iya larabci fa aisha ta ce idan annabi yana magana ya'udduhu al'addu mai kirga kalmomi zai yi kirgawa la yasrudul kalama sardan ba ya jira to magana an yi kaza ga watan kaza na kaza a ba haka annabi ke ba kalma ɗai ɗai kalma ɗai ɗai kalma biyu biyu ta yadda in kana so ka rubuce zaka iya rubucewa saboda ya kasance ya yanke hujja ga mutane ya yanke hanzari ga mutane ba wanda zai ce bai fahimta ba duk dolancinsa to kuma kai sai ka zo ka ce ai da annabi ya bayanin nan ba za a fahimta ba sai na kara wata kalba a ciki wa alaikum salam eh eh karkace zai zo gabansa lokacin da bawa ya takbiratul ihram ya kalli gabas ganinsa na kallon inda zai tsara goshinsa yana mai fuskantar alkibla ganinsa na kallon inda zai tsara goshinsa yayi duk abin da annabi ce ubangiji na fuskantar sa a wane ne yake fuskantar sa Allahu ala wace irin fuskanta ce Allahu ala fuskanta ce ta fuskar lada annabi bai ce haka ba da haka mu ba za mu ce haka ba fuskanta ce ta fuskar rahama annabi bai ce haka ba da haka mu ba za mu ce haka ba Allah na fuskantar sa dole mai dana fuskantar sa fuskantar nan ba mu san kowace iri wace ba fadin cewa kaza ne ya zama kari cikin nassi din kenan ka fahimta da kyau wannan shine abin da ya kamata kowa ya kudurci duk abin da ya shafi siffofin Allah za ka yi imani da su ne gurgudan yadda nassi ya zo da su kar ka kamanta Allah da halittu sai ka shiga cikin almushabbiha masu kamanta Allah da wani kar ka kautar da ma'anan nassi ka kawo sabuwa sai ka shiga cikin almu'attila kar ka yi tawili sai ka shiga cikin almu'awwila ka kawo sabuwar ma'ana almu'awwila kenan ka ce kai nassin ma gaba ɗaya baya da ma'ana kuma ka zama cikin almu'attila dukkan su waɗannan ƙungiyoyi ne na 'yan bid'a shi yasa shekul islam ibn taymiya ke cewa al-kalamu fi sifat far'un an al-kalami fi dhat al-kalamu fi sifat far'un an al-kalami fi dhat ما قيل في الذات هو الذي بعينه يقال في الصفات wato magana game da siffofin Allah reshe ne na magana game da zatin Allah abin da ka faɗa game da zatin Allah shi ne za ka faɗa game da siffofin Allah me yake nufi da wannan abin nufi da wannan da wanda suka yi imani da siffofin Allah da 'yan bida'ar da suka rushe da wanda suka yi tawili sun yi ittifaki wuri guda shine cewa Allah yana da zati ba wanda ya ce babu zatin haka ne ko ba haka ne ba tun da sun yadda yana da zati kuma sun yadda bil adama ma yana da zati dutse yana da zati idan ka tambaye su zatin Allah daidai yake da zatin halittunsa za su mai zatin Allah ya sha ban da me ha sai su da shi wahidun fi zatihi la shabiha lahu haka suke cewa wahidun fi zatihi la shabiha lahu kadaitacce ne cikin zatinsa baya da kama to tun da ya kadaita zatinsa ba irin na halittu ba ne to sai siffarsa kuma ta zama ta halittu ba zai yi ba kenan tun da zatinsa ya sha ban na halittu siffarsa ma fa za ta sha ban na halittu shi kenan ka ga magana game da siffofi reshe ne na magana game da me zati kenan abin da ka faɗa sun shi zaka faɗa nan gurin idan mutum ya yadda akwai zati to sai ka ce eh to dole ka yadda akwai siffofi sai ce a to ai idan mun ce na da sufofi mun ce na da hannu mun ce na da kafa mun ce na da ido wannan mun kamanta shi da bayi sai mu ce da ka ce yana da zati ma ai ka kamanta shi da bayi dan bayi ma suna da zati dan adam yana da zati tuluruwa tana da zati kungurgu ma tana da zati buzuzu yana da zati jaki doki alfadari dutse duk suna da mai zati sai ka ce to ai sai ya ce da kai zatin Allah ya ta bamban da zatin su to sai ka ce da shi to ni ma na yadda siffofin Allah sun sha bamban da nasu ba shi kenan ba in ko yace a'a shi ya yadda da zati bai yadda da siffofi ba to ya yi tufka da warwara dan ba yanda za a yi a duniya a samu da zatin da ba yi da siffa duk duniya ba za ka iya samun zatin da ba yi da siffa ba duk zati dole ya samu siffa siffa ta kasance wasa samamme wannan menene siffa ce kasancewarsa mai girma ko tsakatsakiya ko ɗan ƙarami wannan menene sifa ce kasancewarsa baki ko fari ko ja wannan menene sifa ce kasancewarsa mai tauri ko mai laushi wannan menene duk saman meko a duniya sai ya samu ɗaya daga cikin sufofin nan duk saman me a duniya sai ya samu ɗaya daga cikin sufofin nan matukar zaka tabbatar da Allah dole ka bashi sifa in ko ka tabbatar da Allah babu sifa wato kace ka da zati ba ka da sufofi ba to tanaqasa kai tanaqudi cikin maganganunka ka zama tumka da warwara ba ka san ma me kake ba kawai dan ba zai taba yiwa ba a duniyar masu hankali a samu zatin da ba ta da sifa a duniyar masu hankali fi duniyar uqala baya yiwa a samu zatul mujarradatun anil sifat la yumkin dole ka yadda zatin nan tana da sifa sai dai kawai sifar ka ce ta samu wannan yadda za ta yi samu ban dole ko me sifar ta samu ban shi yasa abinda Allah ya tabbatar wa kansa na siffofi ko manzon Allah ya tabbatar masa na siffofi abinda yake wajibi a kanka kai mummuni kai imani da wannan siffofin da Allah bai wa kansa idan aka tambaye ka menene wato ainihin yadda wannan siffofi suke hakikanin su sai ka ce yadda ban san hakikanin zafi ba ba yayi wa in san hakikanin me sifa yanzu ka san dan adam dan wanka ka san biri dan adam yana da hannu biri ma yana da me da hannu idan aka je aka yanko hannun dan adam aka yanko hannun biri aka aka ce wannan menene zaka ce me hannu idan aka daga na biri ma aka ce wannan menene zaka ce me hannu to a sai aka ce bai ce mana wannan hannun menene wannan hannun me zaka iya gane ko ba za gane ba za gane wannan da dan adam ne za gane wannan ne me na biri saboda ne ka san zatin dan adam da haka idan ka samu wata sifa ta shi zaka iya gane ka san zatin biri da haka in aka baka wata sifa ta shi zaka iya gane amma ka san zatin Allah to ta za ka gane sifarsa to ballantana ka kuma ta cika ce idan an ce Allah na da kaza sai ka ce daidai yake da dan adam to yanzu kuma idan ka zo da hannun dan adam kuma ka zo da hannun biri sai kuma ka nuna ka ce wannan da kuke gani hannayen zaidu ne wannan na hagu wannan na dama jama'a za su yarda za su a wannan daban-daban ne saboda sun san zatin zaidu ya shafa man da me da na biri don haka da aka ce aka daga hannun biri aka ce hannun zaidu ne sai mutane su yi me inkari in aka daga hannun dan adam kuma aka ce wannan na biri ne sai mutane su yi me su yi inkari to ta yaya ne kuma za a faɗi wata sifa ta Allah sai ka ce lalle an siffanta Allah dan adam yanzu kai da ka ce an siffanta Allah dan adam kai ne ka faɗa cikin wawo keken rami na bid'a wanda sai ka yi istighfari ka fito Allah ne ya ce ya iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu bi yadayya yace kai iblisu me ya hana ka yi sujada ga wanda na halicce shi da hannaye na Allah ya tabbatar kansa hannaye ko bai tabbatar ba lima khalaqatu bi yadayya mizar annabi adam kenan duk cikin bil adama ba wanda Allah ya halitta shi da hannayensa biyu sai shi amma sauran bil adama gaba ɗaya Allah ya halitta su bi kauli kun fa yakun annabi adam ne kawai aka halitta shi da hannaye biyu ma mana aka an tasduda lima khalaqatu bi yadayya ya nuna da hannaye nawa biyu yace bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha sai ka zo ka ce wannan ba hannaye bane ba kudura ce sai muka ce saboda me sai ka ce ai da aka tabbata masa da hannu an kamanta shi dan adam kenan sai mu ce yanzu kai ne mai laifin kamanta Allah da dan adam amma kake tuhumar wani kai ne ka kamanta shi cikin zuciyarka da yace kaza kai saboda dolancin ka sai ka fahimto kaza sai ka zo kuma kai kokarin kuma ka ce ba hakan bane ba kuma kaza ne zuciyarka ka dauka sai ka fassara nassin Qur'ani da ita kun gane inda yan bid'a suka fada to wannan shine ramin da dukkan mutumin da bai fahimci tauhidi ba zai samu kansa ce waɗansu kuma suna yin wata dabara wannan har a cikin ahlus sunna wanda ba su karanta tauhidi ba za ka ji suna wannan kuma suna ganin wa hum yahsabuna annahum yusnuna sunna shine sai zo idan aka tambaye su ma ma malaka an tazun ma khalaqatu bi yadayhi sai ce to nan gurin da Allah ya ce hannu amma dai wannan dai ba dai hannu bane wani abu ne dai daban ni dai ban san ko me ba amma ba hannu bane mufawwida kenan wai shi ya sallama waja a rabu kan zaka ce to Allah zai zo amma fa dai kai ba dai zuwa bane ba dai wani abu ne dai daban amma ba zuwa bane kaga shi bai tawili ba amma ya me tafawudi al mufawwida kenan masu sallama su sun sallama kawai su duk sai suka dauki ayoyin da suke magana game da sufofin Allah sai suka ce wannan ayoyin suna cikin mutashabihat منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات sai suka ce wannan mutashabihat ne ba wanda ya san ma'anarsu a duniya sai mu ce kuma kun fada cikin wata bid'a fahimta da ko salaf sun san ma'anarsu a larabta duk balarabe ya san ma'anar alyadu idan an ce me yad amma hakikatul yadu ne bai sani ba dan yanzu idan na ce kawo mun hannu a duniya waye zai ce bai san hannu ba aha yanzu ya rage dole ka yi tambaya sai hannun me saboda hannaye suna sha bambam gwargwadon yadda zafi ya sha bambam wannan a duniyar masu hankali haka abin yake kawo mun kafa akwai wanda bai san kafa ba idan na baka chalk a jikin blackboard na ce zana mun kafa zana mun hannu zana mun fuska zana mun kunne ai ka san hannu kafa kunne hanci duk ka san wannan ya rage ka tambaye ni hannun me ko kafar me ko kunnen me idan na fayyace gwargwadon sanin ka da zatin gwargwadon yadda zaka yi zana ba haka bane ba a sai hannu yana da ma'ana kenan sai dai tantance yaya yake sai in ka san zatin sannan ka san yadda hannu yake amma dole ka yadda dai akwai shi tunda an ce akwai to ubangiji ya tabbatar kansu na da hannu sanin yaya yake babu wanda ya sai sani irin na dan adam ne a'a laysa kamithlihi shay irin na wata halitta ne a'a laysa kamithlihi shay tunda zatin sa ba na dan adam bane haka siffofin sa ba na dan adam bane shikenan shi yasa da Imam Malik lokacin da dan bid'an ne ya shigo yace an ce Allah yayi istiwa'i kaifa sawa sai Malik yace me al istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'atun yace duk inda aka ce istiwa'i wani ya daidaita yace istiwa'i sanannen abu ne kalmar daidaituwa ba haka bane ba sai dai daidaituwarka da tawa da tawa ne ta iya sha bamban daga wani zuwa wani gwargwadon yadda ka san wannan abin da aka ce ya daidaita gwargwadon yadda zaka baki wata irin daidaita din to ubangiji ta alaba ka san zatansa ba ta yaya zaka yi ka san daidaita sa amma ya baka labarin yadda daidaita kuma suka yi inkari amma ya yadda daidaita shi ya biyo kansa sani wa alaikum salam eh sai ku ce da shi kalman ar-rahman da Allah ta ar-rahmanu alal arshi stawa shin tana nuna zati ne ko tana nuna sufa ba tare da zati ba zai yi shiru yadda kai ma kai shiru yanzu wa hukka laka an taskut anna laysa indaka jawab wa hukka lahu an yaskut li'annahu laysa indahu jawab yayin da aka ce ar-rahman wannan kalmar tana gaskatuwa akan sifofi ne kadai ko akan zati kadai banda sufofi ko kuma akan duka biyun zati tare da sufa zati tare da sufa wannan shine duniyar lugar larabci duniyar shari'a duniyar masu hankali ta yadda to me kuma sai an faɗi zati sai ka tambaye ki sunanka Musa zai ce eh to je ka je kasuwa ko je ka je office lokacin da ka je kasuwa da siffofin ka kaje na kasancewar ka dogo ko gajere ko baki ka bar zatin a gida ko da zatin kaje ka bar siffofin a gida ko da duka biyun kaje da duk biyun to abin da ya faɗa shi zamu faɗa masa sai mu ce abin nan da ka faɗa shi ne an sarka can nan wai zai ce wa Allah daidaita akan al'arfi to ya daidaita ne da zatin sa ko kuma da me wai kaji har mutum zai wannan tambayar sai ka ce da shi me kalmar ar-rahman take nufi zati kadai ko da sufofi akwai masu tambayar cewa idan ka ce ya daidaita akan al'arfi to kafin ya halitta al'arfin a ina yake to duk yan duk ita irin wannan tambayar kanta bid'a ce to abinda zaka ce masa bai ba mu labari ba cikin qur'ani ko cikin hadisi cewa a ina yake kafin ya halitta al'arfi da ya faɗa da mun faɗa tunda bai faɗa ba mu sani ba mun yadda al'arfi makhluk ne kafin Allah ya halitta shi a yana yake oho dan Allah bai faɗa ba cikin Qur'ani ko cikin hadisi kai in ka sani kawo hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana kaga wannan zai rasa ansar da zai bayar ba inda abinda ubangiji ta'ala ya riga ya faɗa shi zaka faɗa abinda bai faɗa ba zaka kan kan bawa ba za mu furta ba cewa ga inda yake kafin ya halitta al'arsh saboda me yace wala takafu malin saraka wannan da nasi da aka tambaya annabi game da tashin kiyama da bai sani ba sai ce me mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'il to wannan ne farau kenan ba shine farau kenan ba shine farau ba annabawa kansu wani abu na ilimi na fakowa gare su lokacin da aka tambaya annabi Musa wa yafi ilimi yace shine mafi ilimi sai Allah ya tura shi neman ilimi sabo a wajen wani malamin da bai sani ba shine wa annabi Khadar kuma yana cikin duniya da yana cikin duniyar da annabi Musa ke rai yana da wani bangare na ilimin da annabi Musa bai da shi amma gashi annabi Musa bai san da Khadar ba wannan ke nuna annabawa ba san gaibu ba kamar da aka tambaya annabi yaushe za ta shi kiyama yace mal mas'ulu an habi alama min sa'il wannan ke nuna annabawa ma ba su san gaibu ba kamar yadda annabi Sulaiman tare da dukkan mulkin da aka bashi na mutane da aljanu da tsuntsaye wa usira li sulaimana junuduhu min aljinni wal insi wat tayri fa hum yuzaun tururuwa ma ya san me take ciki hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashurun fatabassama dhahira sai dariya ya ji maganar tururuwa tana faɗa ma danginta ku shiga ku ɓoye cikin ramin ku ga Sulaiman ne da rundunar sa kasta take ku da yaji sai yayi dariya ita rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin bayan ya zauna a fada sai yake duba da waye yazo da waye bai zo ba ya duba yan adam yan fada da sun zo aljanu da sun zo rukuni rukuni da sun zo sai ya bincika kuma duniyar tsuntsaye sai ya ga babu alhuda huda وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ما يفعل بزوبا لو أذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد sai ga alhuda ya zo fa qala ahattu bima lam tuhit bihi ce na san abin da baka sani ba da wa yake na san abin da baka sani ba waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin yanzu daga birnin saba'a na zo maka da wani labari na yaqini inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun azim kaga wata mace tana mulki a can gurin an ba ta dukkan wata duniya da masarakai suke so tana da ita tana ma da wani ma wakikin gadon sarauta babban gado na sarauta annabi sulaiman bai san wannan ba kafin alkuda da ya bashi labari ya nuna annaba ba su san gaiba ba ba haka bane ba ko kuma dan mu zama na abu sai zama abun nan sai zama rigima menene na meye na kasun ka dan baka san wani abu ba kamalar bani adam ya zanto dama ya jahilci wani abu ba wai zanto ya san ko waye shi ya san wani ya san komai da komai ba zai yiwu ba da haka duk abin da Allah bai ba da labari ba sai ka kame bakinka abin da ya ba da labari kuma sai ka faɗa kamar yadda yake kar kai karin gishiri kar kai azarbabi saboda haka wannan hadisi la yazalu Allahu muqbilan ala al-abd fi salatihi ma lam yaltafit haka yake fa idza sarafa wajahu in sarafa anhu wannan na nuna ubangiji na fuskantar bawa lokacin da bawa ke cikin sallah sai wannan ke nuna falalan sallah cikin ibadoji ibadar da in kana yin ta Allah na fuskantar ka amma da zaran kai waiwaye cikin sallar kuma to sai Allah ya rabu da kai wannan fuskanta yaya take Allah ne bai wa kansa sani kuma ba hujja bane ba kuma dai na yan bid'a da suke cewa wai sai suka fi hujja da wannan hadisin su ce wannan ya nuna Allah na ko ina da zatin sa saboda me wai saboda yana mai fuskantar masallaci kun fahimta da kyau sai to kuma masallaci ga wani na sallah nan ga wani na yi a wata unguwa ga wani na yi a wani gari ga wani a wata kasa daban yana nuna Allah na ko ina da zatin sa sai mu ce abin da ya gadar muku da wannan fahimtar mummunar aqidan ku na cewa fuskantar da Allah ke wa bawa lokacin da yake cikin sallah ita ce irin fuskantar da ni zan yi maka ko kai kai mun kun kamanta Allah da wani ne shi yasa kuka ba shi wannan amma da mun kyale ta a fuskanta wadda bamu santa ba shikenan yanzu rana idan ta fito tana fuskantar kowa cikin mu amma za su tana tare da mu amma ko wanda zai ce ba jaradin da ko zafinta babu wata idan ya fito da dare na tare da kowa ka shiga cikin mota daga nan zaka Abuja daga yin sallan magariba in dai wata ya fito dan dan yana tare da kai har ka je Abuja duk inda ka tafi a duniya ka shiga jirgin sama ka tafi a ƙasa ka tafi a kan jaki ka kwanta kuma duk yana tare da kai halitta ne cikin halittun Allah kasancewa sai yana tare da kai ya nuna dole zatin sana tare da kai kasancewa sai ya haska ya haska maka gaba ya nuna yana tare da kai da zatin sa kenan اللهم امين ونهى عن ثلاث عن نقرة كنقرة الديك وإقاء كإقاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب النبي هنا أبا بيقو دا أكو أتكين صلى عن نقرة كنقرة الديك يا هنا قوتو إن قوتان ذكرا تكين صلى الله أكبر الله أكبر وإقاء كإقاء الكلب ya hana gurfanai irin gurfanan wato kare waltifatin kaltifatin sa'alabi ya hana waiwaye kamar waiwaye irin na dila wato shi dila cikin halittu cikin dabbobi shi yafi kowa yawan waiwaye saboda wayansa da yaudararsa to ba a son kai ta waiwaye cikin sallah kenan waɗannan ababai duk annabi ya hana su wannan hadisi kuma Ahmad da Abu Ya'la suka rawaito shi wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqul annabi ya kasance yana cewa salli salata muwaddi'in ka annaka tarahu kai sallah kamar sallan mai ban kwana kamar kana ganin ubangiji fa in kunta la tarahu fa innahu yarak in baka ganin sa shi yana ganin ka wannan hadisi ne ingantacce wa yaqulu annabi yana cewa ma min imri'in tahduruhu salatun maktuba فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da sallah za ta halarto lokacin ta yazo sai ya kyautata alwalarta ya kyautata khushu'i kaskantar da kai da ake bukata cikin ta ya kyautata ruku'in da ake so cikin ta illa kanat kaffaratan lima qablaha fati sai sallar nan ta zanto kafara na duk abin da ya na kananan zunubai kafin ta malam yuti kabiratan matukar bai aikata wata kabira ba wa zalika dahar kullu wannan ya shafi zamani gaba ɗayan sa wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi ku ya hakuri ina son mai mu karasa ne in dai ba kuskuren fassara ne ba wa qad salla sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yayi sallah fi khamisatin laha a'lam a cikin wani kamisa kamisa a larabce shine babban mayafin da zaka iya rufe jikinka da shi kai sallah kamar ka samu godo babba fi khamisatin laha alam a cikin wani babban mayafi laha alam wanda yana da zanuka jikinsa yana da zane jikinsa ko launuka fa nazara ila alamiha nazaratan sai annabi rinka kallon wannan zane kamar sau daya falamman sarafa yayin da ya kammala sallarsa kala sai ce izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahmin kuma yarda wannan rigar tawa ko wannan mayafin da zuwa ga abu jaham watuni bi ambijaniyati abi jaham ku kawo mun ambijaniya din sa ambijaniya din abu jaham kuma shine wani mayafi wanda yake mai kaushi an gane ko wancan kuma a khamisa mayafi ne amma na alfarma mai laushi to sai dai akwai zane wannan kuma mayafi ne ba na alfarma ba da kaushi jikinsa sai dai zai wadatar wajen rufe jiki sai ce ku kaiwa abu jaham wannan mai kyan ku kawo min mai kaushin fa innaha alhatni anifan an salati dan waccan rigar ta farko din ko wancan mayafin na farko din ya shagalar da ni gabanin sallata wato yana kallon yadinsa mai launuka ko yana ganin rigarsa mai ado ko yana ganin wani launi jikinsa har ya shagalar da shi sai ga mafi kyau ya rabu da rigar gaba ɗaya ya huta sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin a wata riwaya fa inni nazartu ila alamiha fi salati na kalli wannan zanen da ke jikin wannan riga ne cikin sallah fa kada yaftinuni sawala kiris ya fitine ni fa kada yaftinuni ya kusa ya fitine ni wato ya kusanci fitinarsa amma bai riga ya fitine shi ba saboda ka da kun san tana cikin afalul muqaraba wannan hadisi bukhari da muslim da imamu malik suka ruwaito shi wannan riga aka ce dama tun abu jaham ne ya bashi kyauta da haka sai mayar masa ita yace a bashi wata shi yasa waɗansu malaman ke cewa kenan idan mutum ya baka kyautar abu kuma ka iya cewa ya canja maka da wani ka aika da wancan ka ce na fi son dai ka bani wancan ɗayan amma ɗayan suka ce a'a abin da zaka nemi haka sai in wanda zaka nema na biyun bai kai darajar na farko ba tunda wanda annabi ya nema na biyun bai kai darajar na farko ba wa kana li aisha tasawbun fihi tasawir mamdudun ila sahwa aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana da wani tufafi a jikinsa akwai zanuka tasawir yana nufin zanuka ko ka ce hotuna duk zai ɗauki wannan ma'ana mamdudun ila sahawa an miƙar da shi ko an rataya shi an sargafa shi ila sahawa ya zuwa ga sahawa abinda ake nufi da sahawa ya fassara shi a kasa yace baitun sagirun munhadirun fil ardi qalilan tabihun bil muqadda wal khizana wato wata karamar bukka ce ake yin ta shine sahawa to sai ta sa ko jikin bango ta kawata jikin bangon da wani kyalle ko kamar irin kilishin nan da mata ke sawa jikin bango ta ado da shi fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaihi sai annabi ya kasance yana fuskantar wannan labule ko wannan tufafi lokacin da yake yin sallah faqala sai annabi ce akhirihi anni ce cire wannan kilishin daga inda alkibla take akhirihi ne a cikin littafi na kai naka akhirji ne to akhirihi ne a cikin littafi na akhirihi anni idan ma ce akhirjihi ai larabcin ba zai abin nan ba zai tadi da an akhirihi anni fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati annabi ce akhirihi anni wato ki jinkirtar da wannan tafafin ma'ana cire shi daga nan inda yake fa innahu la tazalu tasawiruhu domin zanen da ke jikinsa ba su gushe ba ta'ridu li suna bujiro min fi salati a cikin sallata daga ƙasa malai ce wannan hadisi imam al-bukhari da muslim da abu awana suka rawaito yace wa inna ma lam yu'amur sallallahu alaihi wa sallam bi naz'i at-tasawir wa hatkiha wa iktafa bi tanhiyatiha li'annaha wallahu alam lam takun min zawat al-arwah annabi bai yi umarni ba cewa a cire abin gaba ɗayansa ko a yayyaga shi sai ce kawai an isantar da shi daga inda alƙibla take saboda mai li'annaha dan su wannan hotuna yace lam takun min zawatil arwah ba hotuna ne na abin da yake da zati ba abin da yake da rai ba ba hotuna ne na abin da yake da rai ba wato kamar kilishi ne a jiki da fulawoyi ko hoton gida ko hoton bishiyoyi ko hoton ruwa ko dutse kaga irin wannan hoton ya halatta ka ajiye shi a gida hoton da aka ana ka ajiye hoton abu mai rai kamar dan adam ko dabba ko tsuntsu ko kifi ko menene mai rai ba shi halatta ka ajiye amma dukkan dangin ababen da ba masu rai ba hoton sa dan ka ajiye wannan babu laifi a kai da haka annabi bai ce ta cire shi gaba ɗaya ba ta akhirihi wato ta janye shi daga inda alkibla take an fahimta ko wato kenan ko da hoto na abu ne wanda yake ba mai rai ba bai dace ba sa shi inda alkibla take ana sallah saboda kar ya dauki hankalinka ya hana ka kallon inda aka ce ka kalla cikin sallah ka rinka kallon wannan abu kun fahimta da kyau yace kama huwa fi iddati riwayat wannan shine abin da za ya fahimta cikin da yawa daga cikin riwayoyi fi sahihaini a cikin bukhari da muslim wa man sha'a tawassu'a fi hadha falyarji fathul bari wanda ke son ya fada da bincike kan wannan mas'ala ya duba fathul bari juz'i na goma shafi na 321 wa ghayatul maram fi takhrij ahadith al-halal wal-haram da kuma shi littafin Sheikh Albani mai suna ghayatul haram fi takhrij ahadith al-halal wal-haram akwai littafin alhalal wal haram fi shari'at islamiyya na doktor yusuf al-qardawi to albani ya yi karamin littafin da ya fayyace hadisan da ke ciki ingantattu ya bayyana da ife kuma ya bayyana sai ya sa masa suna gayatul maram fi takhrij ahadith al-halal wal haram wa kana yaqulu la salata bi hadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa babu sallah bi hadarati ta'amin idan an kawo abinci idan an kawo abinci an yi girke to kuma ga lokacin sallah yayi mafi kyau a ci abinci a koshi sannan sai a yi sallah dan kada hankali ya rabu biyu wala huwa yudafi'uhu al-akhbasani sannan babu sallah yayin da shi mai yin sallar ya kasance abu guda biyu na kokarin tunkudansa ko ɗaya daga cikin biyu na kokarin tunkudansa kamar bayan gida ko bawali yana jin bawali ba maganin yin sallah sai a je a yi bawali a natsi kuma a zo a yi alwala sannan a yi sallah ko ana jin bayan gida to babu sallah sai a je a gama da wannan sannan a zo a yi alwala sannan a zo a yi sallah wato duk wannan ana hana ka ababen da aka san za su cire maka hankalinka daga cikin sallah din dan ka samu tara hankali cikin sallah wannan hadisi bukhari da muslim da ibn abi shayba suka ruwaito shi nake ganin sai mu dakata anan kuma lokacin da ya rage kila bi minti biyar ba lokacin karatu dan haka tambayoyi za su zama to yan kadan yau tunda mun ci yasa karatu wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah ba jiki wajen ansa su don don wai me kuke sai sai ce me hukuncin bin masubuki sallah ni ne na zo sha'i na samu liman a rakawai guda biyun karshe ya zan yi irama sun wanda an sha jin su a nan gudu da sauran dai maganganu dai ga sanan gurin ba dai karfafa gwiwa kan wannan tambayoyin ne yau dai kawai mu dan bi dauki daidai mu an samu wuce da kuma waɗanda su kuma za su ji an faɗa abu sai ce to ya kuma ake yi auri kaza wannan tambayar ita tafi ban haushi ma wai a ce to kaza an ce mun ji an ce kaza bid'a ne to me yasa ake aure kaza to dan ana aure kaza kana ce bid'a ne ko kuwa wannan kuma yake cewa wai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin Ka'aba ya salla to ina ya fuskanta Ka'aba ya fuskanta idan ka shiga cikin Ka'aba duk inda ka ga dama za ka kalla kai sallar ka duk inda ka ga dama wannan kuma yake cewa waɗansu suna yin kabalu a cikin sallan nafila amma ba sa yi cikin farilla me hujjar su ba su da wata hujja inda ta fuskar nassi ne daga Allah ko manzon sa to babu shi wannan kuma yake cewa wai bayan sallah mutum zai iya yin tasbihi goma goma wai ya halatta kai subhanallahi goma alhamdulillah goma Allahu akbar goma ya halatta akwai hadisi akan haka hadisi ne kuma ingantacce in ka ga dama kai 33 uku in ka ga dama kai goma goma in ka ga dama kai 25 biyar duk wanda kai yayi wannan kuma ya ce yana bukatar yan uwa da su ta shi addu'a yarsa Allah ba ta miji na gari ita dukkan mata musulmi Allah ba su mazaje na gari wannan kuma yake cewa idan liman ya hau kan mimbari ya yi hudu ba mimbarin ya kasance bai kai tsawon taki biyu ba a bai kai tsawon taki uku ba biyu ne hudubar ta yi ta yi mana wannan kuma kin akwai waɗanda suke yin jinkiri cikin tsayawa har liman ya ruku'i ya dago su kuma suna tsaye ba su karasa karatu ba ko kuma liman suna cikin sujada har liman ya miƙe tsaye ba tare da sun yi tashi sun bi liman ba me hukuncin su wannan ya saba sunna aikin da suke idan liman ya ruku'i ko ba kammala karatu ba gurgurdan abin da karanta dole ka bi shi an fahimta ko saboda abin da ka karanta ya samu wanda bai samu ba kuma shi kenan lima ya dauke maka shi haka idan liman ya dago daga cikin sujada har ya tashi tsayewa kuskure ne ka tsaya ka ci gaba da zama a cikin sujada din yin sujadar wannan rukuni ne na sallah amma wannan dadewar falla ne da mustahabi bin liman kuma wajibi ne saboda haka wajen neman falala da mustahabi ba za ka tsaya ka kyale liman ba akwai wanda har liman kai zai miƙe tsaye su kuma suna cikin ruku'i sannan kuma in sun dago kuma su sake yin jasatul istiraha kuma sai suna ta mustahabi sun kyale wajibi to wannan kan duk bai dace ba wannan kuma yake cewa akwai bambanci tsakanin sallar maza da ta mata ba bambanci tsakanin sallar maza da ta mata cikin duk abin da aka ce maza su yi shine mata za su yi sai abin da shari'a ta nuna bambancin wanda irin abubuwan da shari'a din ta nuna bambanci kuma ba su da yawa din za su yi girguwa amma in ba haka ba yadda annabi ya ce sallo kamar a yi muni usalli magana ce da ta shafi maza da mata gaba ɗaya ba wai maza kaɗai ba kenan yadda mata za su yi maza za su yi wajen kabarbari haka mata za su yi yadda maza za su yi kabalu din nan ko rau haka ma mata za su yi ba a cewa banda mata abin da ya shafi su ya shafi su ne gaba ɗaya wannan kuma tambayarsa ta shafi tafsiri sai dai ya bari sai ranar tafsiri ya sake maimaitawa da Allah ce ya khalaqakum fi butuni ummatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas shine yake tambayar me wannan zulumatin salas to wannan sai Allah kai mu ranar tafsiri idan Allah saka tuna mun sai mu to wannan dai sune tambayoyin na yau saura minti daya eh yace annabi ya ce sallu kamar ayatu muni usalli kuma gashi annabi kabalu yayi to su masu yin sallu me matsayin sallar su abinda malamai suke cewa mai yin sadalu sallarsa ta yi sai dai ya bar abin da yake mai falla tunda a rayuwar annabi gaba ɗaya bai taɓa yin sadalu ba shine sakin hannu cikin sallah ba wanda ya taɓa ganin annabi yayi ba hadisi ko da ifi akan wannan mala abdulhabi ce ko na karya sai dai inda gauza a fara ta a ko dan ababai da waɗansu suke ɗaukowa daga cikin nazil autar ba hadisai bane amma sun ce mun ga hadisi cikin nazil autar in san dan jingina wani sahabi ko wani tabi'i magana ko wani tabi'u tabi'ina a ce ya ce kaza ko an ganshi ya sallasa gyanin sai sai ga hadisi to kaga wannan ba su san ma me definition din hadisi ba ta'arifin hadisi ma ba su sani ba in ba haka ba ya aikin tabi'i zaka fassara shi kace hadisi ne me yake nufi da hadisi maganar annabi ko aikinsa ko abin da ya gani a gaban sa an yi bai hana ba to sai su dauki fatawar wani sahabi ko tabi'i ko wani tabi'u tabi'i ne sai su ce mata hadisi kaga wannan ba hadisi bane ba to saboda haka game da sadulukan hadisi ko da'ifi babu amma abinda malamai suke cewa shi yin kabul din baya cikin rukunan sallah ta yadda za a ce in babu shi babu sallah kamar yadda dalilai din suka nuna sai da ce idan mutum ya bar shi ya bar abu mai tarin falala kuma sallarsa za ta zanto nakisa a sakamakon barinsa amma dai sallarsa ta yi na taba ganin wani akwai wani malami cikin malaman madina dr rabi ibn hadi al-mudakali ko a cikin littattafansa ne wanda shi da yake yana da zafi zafi haka yana da dumi kwarai da gaske malamin hadisi ne wasu ma babba sosai dattijo ne shi a fatawa sai ce duk wanda ya kabala dan duk wanda ya sadala dan bid'a ne ba ya da sallah kuma amma wannan fatawa ce ta mutum daya ba za mu gina ta akan hukunci aham ba dan karo ne ce ya ga wannan ya kafa mun hujja da shi to musamman kuma yana cikin masu zafi kam na cewa baya da sallar kaji wani dan zafin shi ma dan wansa ka faɗa musu amma ni dai ba zan faɗa ba assalamu alaikum wa rahmatullah
بسم الله الرحمن الرحيم